أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي طهر قلوبنا بهب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل عقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الآلية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح إجلاك الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواجه في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البهيرة المعروفة بناية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تخمد لعبادتي أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية ولم يدخل سفاه حفظا من الله في آبائه وأمهاته من الأولية بل نكاه مضبوط من أب وأم حكم قهارية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الدائفة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وناصر طريقته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القدبانية والجامعية والقوسية شيخ الإسلام برهام النس صاحب الفيضة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وأم نواله لعبد الأرض حل عبد المرسل بعبد اليوم فاستبان كماله قد استير من كل الأوالم أصله كما اختير واختيرا لذاك فعاله محمد مختار وآدم دينة محمد يوم البعث راك كساله محمد نور الخلق وهو محمد عظيم عظيم الخلق تم جلاله عليه صلاة الله ثم سلامه متى لا من فوق السماء هلاله حضر تشوغبا جاغورا ɗan shugabanni kuma jikan shugabanni المقدم البركة السوري السني العالم العلامة والقدوة الدراكة الفهامة الشيخ مالم غني أيوب حفظه الله ورعاه وأدام مرقاه وتولى أموره ظاهرا وباطنا حضر تشوغبا mabocin wannan mazauni sai bi malam ibrahim sadau shehu malam yahaya kura malam suleiman na mai kudi limamin kefi sheikh awa shi malam sani mayanka shi malam sani bisirrika shi malam jawadu limanin a limamin zango a shi malam ma'aji a sheikh ahmad da magani limamin sabon gari shi malam tijjani gidan zakara ko gidan zikiri ne a gidan zikiri ne shi malam usman garkuwan faila sai dai malam ibrahim masaka dukkan shehunnai da mukaddamai da limamai da na'ibai zakirai da madihai ɗalibai talamizai salikai majzubai masu ranar muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala yau laraba ga mu a garin kesi a anguwan gangara aboki a ƙofar gidan ɗan uwanmu cikin Allah shugaba mai albarka alkhadimul arba shine saidi malam ibrahim sadau mun taru a wannan rana ta laraba sha biyar ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha takwas mun taru ba don siyasa ba ba don cinikayya ba ba don auratayya ba ba don mukabala ko raddi ba ba don mujadala ko munazala ba ba don habaici ko mu faɗi halin wani mahaluki mara kyau ba ba don wargi da wauta da sakarci ba mun taru saboda godiya da soyayya da farin ciki da murna da annashuwa da jin daɗi da walwala don tunawa da ambatan haihuwar hasken haske watan watanni shugaban shugabanni kirjin kiraza annabi balarabe ba quraishi ba hashimin dangi mai kimadani abdahi tihani zamzami rabbani shugaban samuwa hasken samuwa madadin samuwa samuwar samuwa mabubbugar faila da baiwa mai gani abin gani ma'abokin shugabancin ba dan kai ba lahu khuddata laula kasaltu da washfa anti shaffa la amri zaka arfa'u manzili shine shugaban manni Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama indararan asiri abin taskacewa mabayyanar zuhurin Allah da budunin Allah mai kira da izinin Allah zuwa ga Allah wanda shine tauraron sunayen Allah watan sifofi ranar sati wadda ba ta faduwa وشمس الذات ليس لها غروب أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدا على فلك الأولى لا تغرب ranar mutanen farko ta fito ta fadi amma mu ranar mu tana bisa falakin daukaka har abada ba za ta fadi ba annabi nuhu alaihi salam rana ce ta fito ta bace annabi ibrahim alaihi salam rana ce ta fito ta fadi annabi musa alaihi salam rana ce ta fito ta fadi annabi isa alaihi salam rana ce ta fito ta fadi amma ranar mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har ranar alkiyama sai an gaishe baya boyuwa annabin da tunda aka haife shi zamani yake murmushi har yau ya kasa rufe baki walidal huda falka'inatu diya'u wa famu zamani tabassumun wa sana'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an haife shi ranar litinin wama adraka ma yawmul isnayn litinin ita ce rana ta biyu a cikin kwanakin sati babu ranar da ta rigayi litinin sai dai yawmul ahad wato ranar farko litinin wato ranar lahadi yawmul ad ranar ubangiji litinin yawmul isnain ranar manzan Allah ce wato daga Allah sai manzan Allah shine maganar lahadi tana ishara zuwa ga alwujudul awwal wato shine yani ta'yinuz zati ranar litinin tana nuni zuwa ga alwujudu sani wato ta'ayyun sifati akan wannan ne maulan shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi amin yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam salati a cikin dairatul matalib yake cewa allahumma ya ali salli wa sallim ala alba wa nuqdatihi wa shakalatihi salatan tu'allifu lana biha ya wahid ya ahadul quluba وتفتح لنا الأبواب المغلقة بسر الألف والباء والنقدة والشكلة يا ذا الجلال والإكرام to yan uwa mun gode Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tara mu a wannan rana a wannan gari mai albarka ba dan wargi da wauta da sakarci ba mun taru saboda farin cikin wanda Allah ta'ala ya halice daga haskensa qad ja'akum min Allahi nurun Allah ta'ala ya sanya shi mahallin dubansa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka Allah ta'ala ya ɗaukaka ambatansa wa rafa'ana laka zikraka Allah ta'ala ya rantse da rayuwarsa la amruka Allah ta'ala ya rantse da garinsa la uksu bi hadzal balad Allah ta'ala ya rantse da zamaninsa wal asri da Allah ake yin rantsuwa fa amma ya rantsuwa da sunan manzon Allah da manzancin manzon Allah بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين الله تبارك وتعالى يا هنا أرك تجا مريا أكم مريا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا هنا أرنج كلانسا ده مجرد سونانسا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا yace ni ma bar ku ga yadda nake yi annabawa duka ba wanda nake jin kunya kowa tsirara sunansa nake kira amma ban da shi za ku ji ina ya adamu uskun anta wa zawjukal janna ya nuhu bid salamin minna barakatun alayka ya ibrahimu qad saddaqta ruya ya musa inni tabaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami ya isa ibn maryam kurni mati alayka يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة أما بن تبشوا يا محمد با saboda ban yadda wani bawa na yace ya Muhammad ba ni da na halicce shi ni ma kunyar sa nake ji dukkan bayina suna neman yarda ta ne amma ni ke neman yardar sa wala sau bai yudi ka rabbuka fatar ba Allah bai taba cewa ya Muhammadu ba sai dai ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila Allah ta'ala ya sanya sabansa cikin sabansa wa man ya'ti Allah wa rasulahu ya kasta cikin ya kasta yuharibuna Allah wa rasulahu sannan chaffa gare shi chaffa ga Allah innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sannan Allah tabaaraka ta'ala manzo Allah yayi jifa yake ba kai kai ba wama ramaita iz ramaita walakin Allah rama ba kai kai jifa ba manzo Allah yake da yaushe Allah yake lokacin da kai jifa ba yace ah ya ubangiji waye yace Allah ne yayi to kaji annabin da in yayi aiki Allah ne ke cewa shi yayi sannan Allah ta'ala ya hada sunansa da nashi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allah tabaraka ta'ala ya halitta al'arshi akan ruwa, al'arshi bai zauna daren ba sai da ya rubuta sunansa da na manzo Allah sannan al'arshi ya zauna daidai. Allah ya saka shi wa tijan da alkhairi. Wanda ya sabar mana da yawan faɗin la ilaha illallah. Zikirullahi khairul la shakka fi. Yazhabu bi zambi wala zamba fi. Ambatan Allah baki ɗayansa alkhairi. Idan ya zo tafiya ke da sharri sannan kuma shi babu sharri tare da shi kuma yana zuwa da alkhairi babu sharri tare da shi saboda haka duk wanda yake faɗin la ilaha illallah zai yi nauyi sai ya fi kurman dutse kafuwa a ƙasa masifa ko bala'i ko alloba ko sharri ko kazafi ko kage ba zai girgiza shi ba duk wanda yake faɗin la ilaha illallah wannan shine sirrin waliyai ba laya bane ba shan rubutu bane ka san wani in yaga ka ɗaukaka ko kai darja wai wani ne ga watan shi Ibrahim yaga an yi dafi ce ce malamin ga malamin ga ya sha Yusufa da yawa ya sha Yusufa ya ɗauka ya ɗauka rubutu ne Allah ne kurum man aqbala bi qalbihi ala Allah aqbala bi qulubil ibadi ilayhi duk wanda ya fuskanci Allah da zuciyarsa sai Allah ya fuskantar da zukatan bayi zuwa gare shi saboda haka wato duk mutumin da yake mataji yana tsoron batan kayansa ya samu alƙalami da takarda ya rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ya samu almakashi ko reza sai ya yanke sai ya dauki la ilaha illallah ya laya ya sa aljihu a cikin aljihunsa ya dauki muhammadur rasulullahi ya laya ya sa a cikin jakarsa da wani tsautsayi zai faru jakar ta bata ko a saci duk inda ta shiga sai la ilaha illallah ya dawo da muhammadur rasulullahi sai ya dawo da jakan nan hannun mai ita saboda la ilaha illallah tana aljihunka muhammadur rasulullahi tana cikin jakarka to sai an hadu duk matar da take tsoron batan ɗanta ta rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta sa almakashi ko reza ta yanke ta dauki la ilaha illallah tela ta sa a daki ta dauki muhammadur rasulullah tela ta sa a wuyan danta duk inda dan ya shiga sai la ilaha illallah ta dawo da muhammadur rasulullah sai ta dawo da dan nan dakin babarsa saboda haka shi yasa muka ce Allah ya saka shi da alkhairi da ya koya mana yawan fadin la ilaha illallah duk wanda ya shiga tijjaniya bai gyaru ba ba inda zai gyaru karshen asibiti kenan saboda babu inda mutum zai je gyaru shi yasa Allah ya saka wa shehin mu a shehu Jibrima da ya zo a surar gwani Ayuba dan wanda ya san shehu Jibrima ya ji bayanan da aka zuba a wannan majalisi wallahi ya san ba gwani Ayuba bane wannan wannan maganganun da yake fitowa yana fitowa daga wani irin wuri ne wanda sai dai Allah furu maulidi ne amma alqur'ani kaga ya tabbatar da magana sai da Aisha gaskiya ne an tambaye ta ma khulqu rasulillah tace kana khulqu alqur'an menene dabi'un manzo Allah tace dabi'un sa alqur'ani su ba suka ce amma ta cika da ladabi da ba dan haka ba ce Allah ce alqur'anu yamshi ala wajhil ardi to wannan maulidi da gwani ayyuba yayi a wannan wuri ya tabbatar da cewa ba shi bane shehu jibrima ne da kansa Allah ya sakawa malam Ibrahim Sadau da ya dauko mana wannan babban wali managarci gwani Ayuba wani mutum ne wanda wanda bai san shi bane zai bai da shi amma wanda ya san shi wallahi zai zo kusa da shi mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mustaqimi wallahi la ta'khudhuhu billahi lawatun la'in duk abin da ya sani gaskiya ne wallahi ba shakka kar ku dauka jawaban da yayi anan ne kawai yake duk abin da ya san gaskiya ne a ko ina zai faɗa kawai saboda bai da kwaɗayi misalin zaratin a zuciyar shi duk mutumin da baya kwaɗayi baya neman girma ba abin da ba zai iya faɗa ba saboda ka hubbul ri'asati wa hubbul mali su ne suke haifar da munafunci a zuciya mutum ya ɓoye abin da yake ransa saboda ka muna gode Allah da ya bamu shi a cikin irin wannan zamani da manyan shehunan mu suke komawa ga Allah Allah ya wanza mana da irin waɗannan mazaje to yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shari'a shari'an nan ta ba wa dummi haƙƙi haƙƙi ta zo wa dummi rabo da rabansa ta daidaita sahu ta yi umarni da kyautayi zuwa ga dukkan halittar Allah wannan shari'a ta hana zalunci ga kowa da kowa har wanda ba musulmi ba shari'a ba ta yadda a zalunce shi ba shi yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu ke cewa da'ana ila sun'il makarim wa tuqa wa sawwa suhufal muslimina fala shaddad tujannibu zulman thumma ta'fu wa aridan an al-jahl wal lagwi al mushin takun wasat wannan shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mu zuwa aikata manya-manyan dabi'u da tsoron Allah ta daidaita sahun musulmi babu gibi ta nesa ta mu gabarin zalunci ta koya mana mu rika yin afwa mu kawar da kai daga barin jahilci da wauta da sakarci wanda ke bata tafiyar bawa wannan addini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ya kunshi tauhidi sallah azumi zakka hajji zikiri tilawa mahabba ciyarwa sadaka kamar yadda wannan dan uwan namu yayi a wannan mazauni wanda dama nan ne wurin da ya kamata irin wannan aiki a goda wa mutane halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi shi wannan dan uwan namu Malam Ibrahim Sadau wannan maulidi ko da bai kira malamai su zo su yi jawabi ba wannan aikin da ya kawai ya isa manzo Allah farin ciki saboda aikin da annabi ke kenan ya bayar ya bayar ya bada rakumi ɗari a zo godiya ya ƙara ɗari a turo wasu godiya ya ƙara ɗari wada a ba su fiyanin ne aka naƙatin wasu fuwana ta fara min manta ƙarrabu sahuwa ne ce duk duniya ba wanda nake ki kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda kyauta sai da aka waye gari ba wanda nake so kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sahabbai suka ce abin mamaki idan ka zo ka roƙe shi yi maka kyauta da wani zai shigo ɗakin ya ganku za a ɗauka kai ne ka bashi ba shi bane ba dan za a ga ya fi ka yawan murmushi ya fi ka jin daɗi da walwala in annabi ya baka kyauta ka ɗauka ya fi ka murna da jin daɗi idan kyautar ta ma nauyi ka kasa ɗauka sai ɗauka ce mu je in kai ma gida sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan addini an tsago shi ne sunan addinin ma دين الإسلام الإسلام الدين زمن لاهية الدين زمن لاهية أن أقول سونا وانا الدين لك سونا الله السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام gaisuwar mu assalamu alaikum ko ranar alkiyama ma ranar haduwa da Allah gaisuwar mu kenan tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar da Allah zai mana ranar alkiyama ita ce wannan gaisuwa salamun qaulan min rabbir rahim gaisuwar masu gadin aljanna gare mu ita ce wannan gaisuwa wa qala lahum khazaltuha salamun alaikum gaisuwar mala'iku in sun zo ziyaran mu ita ce wannan gaisuwa ta musulunci wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli ba salamun alaikum to shi yasa maulam shi ibrahim radiyallahu anhu ke cewa sabilu salamin باتباع باتباع إسراده هو الباب للمولى وليس سواه هنيا الزمن لا جي هنيا ديت wato ita ce hanyar bin sawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hanyar koyi da shi dan shi kadai ne kofar Allah babu wani ba shi ba duk wanda ya kauce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba shi ba shi ga fadar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da wasiƙa daga Allah wanda wannan risala ita ce alqur'ani a shari'a ta wasuɗar mala'ika Jibrilu, nazala bihin ruhul aminu ala kalbika, amma a hakika bila wasu dafe, unzila alayyar ƙur'anu daf'atan wahidatan. An saukar mini da alƙur'ani tun kuɗa ɗaya ba tare da wasuɗar mala'ika ba. Wannan alƙur'ani shi ne risala wato saƙo daga Allah. Wannan risala ta ƙunshi dukkan hukunce-hukuncen addini baki daya hukunce-hukunce da ke cikin alkur'ani baki daya shine al'amru wal nahyu wal halal wal haramu wal hududu wal wa'd wal wa'id wat tafsir wat tanzir wato umurni hani halal haram doka alkawari narko albishir gargadi wannan duka shine hukunce-hukuncen da ke cikin alkur'ani to waɗannan hukunce-hukunce guda tara suna kewayawa ne a cikin alkur'ani abinda alkur'ani ya zo mana da su kenan wannan hanya ta yanki ba wani mahaluki da ya isa ya ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne ko kaza kaza face alkur'ani ne ya faɗa muka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma akwai wata kofa da ta rage ita ce ƙofar hidima ga alkur'ani ƙofar hidima ga addini ƙofar hidima ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama so da haka bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa su ne suka fara buɗe ƙofar hidima aka gane ashe za a iya yin hidima ga wannan addini ga wannan alkur'ani dalili manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya alkur'anin nan ba a haɗa shi wuri guda ba sayyidina umaru shine ya ba sayyidina abubakar shawara a tara alkur'ani wuri guda yace a abinda manzo Allah bai ba za ka sa nayi Allah kiyashe ni ana nan ana nan Allah ya haska masa ya ga lallai ga hafizan alkurani suna mutuwa kar a wayi gari ba hafizan alkurani a rika yi wa Allah ƙarya to sai suka shirya wani kwamiti aka samu mahaddata alkurani shugabansu sai na usmanu sai na ali ubay ibn ka'ab abu ayyub al-ansari zaid ibn sabit mu'az ibn jabal suka taru suka tara alkur'ani wuri guda aka sa wannan alkur'ani suna mushaful bakriya wannan alkur'ani an rubuta shi ba sura ba digo ba wasali ba aya haka yake gundarin sakuru bayan sayyidina abubakar yayi wafati sayyidina umaru sayyidina usman ya zo zamanin sa ya sake shirya wani kwamiti aka sake rubuta alkur'ani guda shida shi ma ya rubuta guda ɗaya da hannunsa a jikin fatar barewa shi ne alkur'anin da yake karantawa daren da aka kashe shi jininsa ya tsalle ya sauka akan ayar fasayaktikahumullah wa huwa sami'ul alim wannan alkur'ani shi ma an rubuta shi babu digo ba wasali ba sura ba aya ba izu haka yake waɗanda suka yi wa alkur'ani digo suka yi masa wasali fa ba sahabbai bane karka manta waɗanda suka tara alkur'anin ba annabi bane sahabbai ne suka tara waɗanda suka yi wa alƙur'anin wasali ba sahabbai ba ne taji aini da taji tabi'ina abul aswad du'ali babban sahabin sayyidina ali yi wa alƙur'ani digo almajirinsa a khalil ahmad shi ma ya biyo bayansa sannan tabi'ai taji tabi'ina suka yi aikin da suka yi waɗanda suka jawwada alƙur'ani alal kamali wa tamam su bakwai ابن كثير ناجي عاصم ابو عامر عبد الله بن عمر كسائي حمزه waɗannan duka ba sahabban manzo Allah bane amma abun mamaki gashi sun shiga sun yi alqur'ani aiki kaga wanda yake cewa maulidi bid'a ko wani abu bid'a sai ce ai alqur'anin ma kai karanta dan annabi bai ce a tara ta wuri guda ba saboda ka in zai karanta alqur'ani kai ya dauko warka yayi da ka annabi da kai ke shine ainihin sunna amma karantawa da kallo bid'a ne sai ya bari don zamanin manzo Allah ba a rubuta shi ba sannan bayan an rubuta ba a yi wasalce shi ba sai bayan sahabbai tabi'ai suka yi aikin sannan shugabannin hadisi waɗanda suka hadisi aiki su kuma ga sunan al-Imam bukhari al-Imam Muslim al-Imam Tirmidhi al-Imam Abu Dawud al-Imam Nasa'i al-Imam Ibn Majah da sauran su su suka tara hadisi su kuma alal kamali wat tamam sannan waɗanda suka yi aikin fikihu su kuma ga su su bakwai sa'id ibn al-musayyib al-qasim bin muhammad bin abi bakr siddiq urwat ibn zubair ibn al-awwam al-kharij bin zaid ibn sabit abu bakr bin abdurrahman bin auf sulaiman ibn yasar ubaidillah bin abdullah bin mas'ud waɗannan su ne shugabannin fikihu sannan shugabannin mazhabobi su kuma su hudu الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد بن حنبل waɗannan da muka zano su ne ulama shari'a min awwal asirin islam ila yawmin haza tun daga farkon duniya zuwa yau waɗannan su ne shugabannin malaman musulunci kuma ka duba dukkan su babu wanda bai yi aiki ba aikin da sai bayan manzon Allah ne aka yi shi waɗannan duka aikin shari'a suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan waɗansu bayin Allah sufaye sun zo sun yi aiki akan ɗabi'un manzo Allah su ma ba su kuskure ba shi yasa idan aka lura da wannan da kyau za a gane cewa su waɗannan malamai da muka karanto su ne wato ma'abota makamin iyaka na abudu su kuma jirgin ruwansu yana kewayawa a gefen tekun faɗin Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kowane ɗaya daga cikin su ya nutse a cikin hasken faɗin Allah wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Imam Shafi'i in ka ganshi zaka ga wa innaka latahdi ila siratin mustaqim tana jin shi Imam Malik in ka ganshi zaka ga wa innaka latahdi ila siratin mustaqim tana bin shi Abu Hanifa in ka ganshi zaka ga wa innaka latadi ila siratin mustaqim tana bin shi haka nan shi ma Ahmad bin Hanbal to waɗannan su ne shugabanni na bangaren ilimin shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to akan waɗannan ne shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ke cewa famaliku wan umanu ahmadu kulluhum kaza shafi'i laulahum azlama al-ufku yace kaga Imam Malik kaga Abu Hanifa kaga Imam Shafi'i kaga Ahmad bin Hanbal waɗannan mutanen da ba dan su ba da duhu ya cika duniya ba dan su ba da duhu ya cika duniya sai ya ce ka za ka abul abbas ahmadu sayyidi ka za ka junaidu salikul ainamul shirku sai ce haka nan kuma ubangidana majingina ta alƙibla na jagora na shine abul abbas ahmad bin muhammad tijani amaddana allah wa iyyakum min faidi bahrihi bi amril awani sai ce to haka nan shehu tijani shi ma haka nan abul qasim al junayd sayyid al ta'ifa da sujiyat al baghdadiyya waɗannan su ma ba dan su ba da duhu ya cika duniya sai ce a fakan bainahum aw ba'dahum min muhammadin fa abdun bi nurin minhum yahtadi al khalqu ka dikita basu min dawi ahmad fartaqau zuraqun fil majdi ma fawqaha fawqu فيا ربي هب لي هبهم واكتفاءهم وفك وساقي وليزل عني الرق وعن كلهم هب لي تمام دراستي وبإن يهاجي في إلهم وكذا خلقه abin da ya samu ka kawo wannan saboda yan uwa su sani duk abin da aka ce maka aikin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ka girmama shi shari'a kayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama dariqa kayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama hakika kayan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam babu guda ɗaya a ciki abin jefarwa saboda haka yadda muka karanta waɗancan malamai shugabannin alkur'ani shugabannin fiqhu shugabannin hadisi malaman mazhabobi haka nan kuma shugabannin sufanci akwai maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu warḍahu annabi ani akwai Imam al-Junayd Sidi Abdul Qadir al-Jailani Ibn Arabi al-Hatimi أبي الحسن الشاذلي سيدي أحمد الرفائي أبي القاسم القشيري أبي هاني الغزالي أبو طالب المكي ابن عداء الله السكندري إمام الشعراني da sauran makamantansu fa kan bainahum aw ba'dahum min muhammadin fa abdun bi nurin minhum yahtadil khalqu shi ibrahim radiyallahu anhu ce kaga waɗannan malaman da muka zano tun daga kan malaman alqur'ani malaman hadisi malaman fiqh malaman mazhabobi malaman sufanci shehu tijani imamul juraidu sai Ibrahim ya ce dukka asiran su baki daya na dunkule da shi nake shiryar da halittu kai ka ce shehu yana so ya gaya maka in ka ganni ka gan su duka in ka ganni ka gan su baki ɗayan su malaman shari'a ni ne ubansu in sun gani ce mun suke shekul islam malaman hakika ni ne ubansu in sun gani ce mun suke gausul anam to saboda haka waɗannan malamai na sufanci yadda waɗancan malaman shari'a suke kan makamin a a iyaka na abudu waɗannan su kuma suna kan wa iyaka na sa'in su kuma su ne jirgin ruwan su ke kewayawa a gefen tekun faɗin Allah wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ddin kowannen su ya nutse a cikin hasken faɗin Allah wa innaka la'ala khulqin azim malaman shari'a duk wanda ka gani zaka ga wa innaka latahdi ila siratin mustaqim malaman hakika duk wanda ka gani a cikin su zaka ga wa innaka la'ala khulqin azim shi yasa duk mutumin da bai da dabi'a ta gari in ya da'awar hakika ƙarya yake saboda wannan ayar wa innaka la'ala khulqin azim wato ma'ana shine magajin wanda Allah ya saukar da wannan aya a kansa kamar yadda waɗancan malamai su ne magajin wanda Allah ya saukar da wancan aya a kansa saboda haka waɗannan su ne ayyukuddin su ne shugabannin addini to ma wai menene addini addini abu uku shine addini al-islamu wal imanu wal ihsanu musulunci da imani da ihsani wannan ko ya zo ne a hadisi hadisin jibrilu da ya zo yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya akan musulunci ya ba shi amsa yace sadakata menene imani ya ba shi amsa yace sadakata menene ihsani ya ba shi amsa yace sadakata bayan ya tafi sai manzo Allah ya ce sayyidina Umaru ya Umaru atadri man sa'ilu ka san me tambaya sayyidina Umaru ya ce Allah wa rasuluhu alam manzo Allah ya ce fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum wannan ba mutum ba ne ba aljani ba ne a mala'ikun ma babba ne wannan shi ne jibrilu abin da ya kawo shi ya zo ne ya sanar da ku addininku to a nan ne muka gano ashe addini baya fita sai an samu musulunci imani ihsani wannan ukun shi ne addini shi yasa malamai ma a cikin addinin sun kasu uku al'ulama'u wal hukama'u wal kubara'u malamai mukaddamai shehunnai malamai su ne wato hummalu shari'ati mukaddamai su ne hummalu tahiqati shehunnai su ne hummalu haqiqati haka annabi ya raba abu har yana ga abi juhaifa ya aba juhaifa salil ulama wa jalisul hukama washabil kubara ya kai aba juhaifa in wani abu ya shige maka duhu a addini ka tambayi malamai sannan su malamai kakka dinga zama da su ka tambaye su kawai in ka zauna da su za ka rena ilimin su a wurin wa'azi karatu rau rau rau amma a wurin aiki ba siya ba za ka rena su za ka ce masu wani masu karatun nan sai annabi ya kar ka zauna da ka tambaye su kawai ba ka amsa ka tafi abinka saboda za ka ringa jin a mazaunin su akwai lagau da yawa akwai maganganu na wasa yayi yawa a mazaunan su za su yi karatu amma in ka zo ka same su zaka ga wasa yayi yawa ai ƙarya ai gulma ai baza ai gashi nan dai abubuwa da sauransu sai manzo Allah ce su kuma waɗancan mukaddaman kar ka tambaye su ka zauna da su kawai in ka tambaye su su kuma zaka rena su dan zaka ji wasali sama an dawo da shi kasa na kasan kuma an mai da shi sama saboda haka zaka rena su karka tambaye su ka matsa kusa da su su goga maka alkhairi man jalasa janasa zama da madaukin kanwa yana kawo farin kai za su koya maka yawan fadin la ilaha illallah za su koya maka yawan salati gare ni so da ka rabe su kawai ka zauna da su su kuma wadancan manyan karka tambaye su karka zauna da su in ka gan su ma ka gudu idan kana wuri suka zo leƙa ka gansu ka bar wurin in ka zo wuri ka gansu ka leƙa ka gansu ka bar wurin su ba a tambaye su so ba a zama da su da tambaye su da zama da su duka hadari ne su so ake kawai ka gansu in ka gansu ko kana cikin maye zaka wartsake ka tuna Allah humul ladzina idza ru'u zikrallah su ne waɗanda in an gansu ake tuna Allah su waɗannan ba maganin a tambaye su ko maganin ka kuskura ka tambaye su ko ka muka zauna da su za su ce maka a ba zai yi wa kana ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida zai ce innaka lan tastati'a mai sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi kubra ba zai yi ba to wannan shine sune malaman addini da malaman shari'a da malaman dariqa da malaman haqiqa dukkansu wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min albari aw rashfan min ad-din wa waqifuna ladayhi inda hadimu min nuqtatil ilmi aw min shaklatil hikami saboda duk wanda ya zagi shari'a ko ya zagi malamin shari'a manzon Allah ya zaga duk wanda ya zagi dariqa ko ya zagi ilimin dariqa ko malaman dariqa manzon Allah ya zaga duk wanda ya zagi haƙiƙa ko ya zagi malaman haƙiƙa manzo Allah ya zaga saboda duka abin nashi ne shari'a jikin manzon Allah dariqa zuciyar manzon Allah hakika ruhin manzon Allah shari'a wato shine musulunci dariqa shine imani hakika shine insani shari'a ibada ne a makamin musulunci dariqa ubudiyya ce a makamin imani hakika ubuda ce a makamin insani sunan bautan Allah a shari'a al-ibadatu sunan bautan Allah a ɗariƙa al'ubudiyatu sunan bautan Allah a haƙiƙa al'ubudatu tauhidi a shari'a la ilaha illa huwa tauhidi a ɗariƙa la ilaha illa anta tauhidi a haƙiƙa la ilaha illa ana shari'a shari'a maganganu shari'a maganan manzan Allah ɗariƙa aikin manzan Allah hakika halin manzan Allah shari'a jalala ɗariƙa jamala hakika kamala wato shari'a wanda ya haɗe tsakanin shari'a da hakika wanda ya haɗe tsakanin shari'a da ɗariƙa zai zauna akan shimfiɗar kamala an gane ko shari'a mace ce ɗariƙa namiji ne da suka yi aure sai suka haifa hakika duk mutumin da bai da shari'a bai isa ga hakika a hannun shi ba ƙarya yake ya sato ɗan ne namiji shi kaɗai ba zai iya haihuwa ba haka nan mace ita kaɗai ba za ta iya haihuwa ba dole sai mace da namiji sun haɗu sannan a ga yaro shari'a da ɗariƙa in sun haɗu sai a ga hakika amma in ka ga hakika a hannun yaro ba shari'a wallahi sato dan yayi a kama shi kawai barawon yaro ne saboda haka ba yadda za a yi a ga hakika babu shari'a shari'a ilimi ne dariƙa haske ne hakika hali ne ko ka ce asiri ne shari'a ta kalli dariƙa ta halli hakika ta jalli shari'a bawan addini dariƙa ƙwayan addini hakika ƙwayan ƙwayan addini ilimin shari'a sunansa ilmul yaqini ilimin dariƙa sunansa ainul yaqini ilimin hakika sunansa haqqul yaqini malaman shari'a sunansu ahlud dalil wal burhani malaman dariƙa sunansu ahlul shuhud wal iyani malaman hakika sunansu ahlur rusuki wat tamkini wato ma'abota shari'a sunansu al'ammatu ma'abota ɗariƙa sunansu alhassatu ma'abota haƙiƙa sunansu alhassatu alhassati kul kullun ya'malu ala shakilatihi farabbukum alim biman huwa ada sabila haƙiƙa ma'anan haƙiƙa wato ma'anan shari'a an ta'budallaha ka bautawa Allah ma'anan ɗariƙa an taksudallaha ka nufi Allah ma'anan hakika an tashhadu Allah ka shaida Allah fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah shine hakika dariqa sakamakon aikin shari'a shine dariqa sakamakon aikin dariqa kuma shine hakika abinda shari'a ta haifa shine dariqa abinda dariqa ta haifa shine hakika a gane wannan sannan sufaye suna cewa wa malla shari'ata lahu la tariqata lahu wa malla tariqata lahu la haqiqata lahu duk wanda bai da shari'a bai da tariqa wanda bai da tariqa bai da haqiqa ka'ida kenan kuma wato ba yadda za a bawa ya shiga gidan haqiqa sai ta kofar shari'a fa bi shari'ati al-wisal lil muna kal hawz bil baqa'i min ba'd al-fana tariqa wato hanyar koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mu sani yanwa a shugaba mai albarka gwani ayyuba hafizahullah wa ra'ahu ya gaya mana cewa shari'a da yawan mu mutane in ka duba mutane zaka iske su ba mutane bane halayensu na dabbobi ne su ma kansu da Allah zai yayi maka hijabi zaka gansu a duke da gashi a jikin su da yawa mutane da kake mu'amala da su da zaka roki Allah Allah ya ma kashafi zaka ga dewa abokanka kuraye ne da karnuka da aladu kai kuma ba hankali sai aga maciji ne kai ba mutum bane to shari'a ita in ta zo sai ta duba waɗanda miyagun ɗabi'u suka mai da su dabbobi in shari'a ta zo sai ta ɗebo su sai ta mai da su mutane cikakku shari'a tana mai da mai halin dabba mutum cikakke shi yasa wanda ya ce ba ruwansa da shari'a kamar yana gaya ma ne wai ni dabba ne kai hankali zan cije ka duk mutumin da ya ce maka ba ruwansa da shari'a dabba ne shi ita kuma ɗariƙa in ta zo ba ruwan ɗariƙa da maganan dabbobi ita ɗariƙa mutane take nema sai ta ɗebe su ta kai su mal- mal- ma- malakutu sai ta mai da su mala'iku ɗariƙa in ta zo ɗiban mutane take ta mai da su mala'iku ai ta zikiri shine abincinsu ita kuma hakika in ta zo ba ruwan hakika da dabbobi ba ruwanta da mutane ita tana neman mala'iku ne wanda ya zama mala'ika ta mai da shi rabbani da an ganka ka janci Allah sai ka ga wani ya fara rage waye Allah waye Allah ya dauka da kira ce to haka al'amarin yake haka al'amarin yake dariqa hanyar koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganunsa da ayyukansa da halayensa duk dariqar da ta saba wa sunna to me ita makaryaci ne ko kuma ƙarya ake masa billahi alazim duk dariƙar da ta kauce wa sunna to me dariƙar makaryaci ne dama dariƙa dariƙa biyu ne akwai dariƙar zuwa ga Allah akwai dariƙar zuwa ga shedan saboda duk dariƙar da ta kauce wa sunna me ita makaryaci ne ko kuma ƙarya ake mai dan ana iya yi wa bayin Allah haka duk mutumin kirki zaka iske wanda bai san shi ba bai taɓa mu'amala da shi ba sai ka daina faɗin maganganun banza a janibin sa wai ya ji wai wai wai wai. abun kunya mutumin da yake bin sufa ya dinga karɓan wai wallahi ba abun kunyar da ya kai wannan duk mutumin da yake da'awar shi na Allah ne kaga yana ɗaukan munin zato yana gaya ma wallahi ba na Allah bane shi saboda ai manzo Allah ya ga magana khaslatani laysa fawqa ma shay'un min alkhairi husnul zanni billahi wa bi ibadillah wa khaslatani laysa fawqa ma shay'un min alsharri su'uz zanni billahi wa su'uz zanni bi ibadillah in kaga mutum ana bashi labarin dan uwansa mummuna kaga ya gamsu ya ji dadi to yayi kama da dabi'a ne da ba fi kama ba ba zai yadda ba duk dabi'ar da baka yi kama da ita ba in aka ga maka ita za ta yi ma girma ne a kwakwalwanka amma in kana kusa da ita zaka ji ka gamsu mutanen banza waɗanda ba sa bin waliyai su ne in suka ga aikin alkhairi sai su kawar da kai in suka ji labarin shari sai su miko fuskar su mutum kai aikin alheri a gaban ya gani kirikiri ya ce bai gamsu ba amma da ya ji waiwai akan ka sai ya gamsu a wannan ba na Allah bane ko da yana da'awar shi ne ko yana halwa wallahi ba na Allah bane ƙarya yake ba yadda za a yi mutumin Allah ya ji alheri da idan shi bai gamsu ba amma labari ya gamsar da shi wannan yana gwada cewa mutum bai zama na Allah ba a saboda wannan dalilin yadda ake ɗaukan ɗariƙun bayan Allah a yi musu ƙarya sai aka ce wa shehin mishau tijar jallahu ta'ala no ayu ku zabu alaika kai ma za a iya yi maka ƙarya kamar yadda ake ma waliyai kamar su imamu shubli din nan da shehin mu ya faɗi ɗazu imamu shubli imamu nasi hallaju dukkan su ana musu ƙage kai hatta su imamu gazali ana musu ƙage hatta su imamu sha'arani ana musu ƙage babu wani wali da ba za a rubuta abin da bai faɗa ba ko a ƙaga masa abin da bai yi ba kan shi Ibrahim radiyallahu anhu wanda ake kafa hujja da shi mafi yawanci idan za a zagi bayin Allah da majrubai da mutanen kirki da shi Ibrahim ake kafa hujja ko ai ba haka shi yake ba duk wanda ya gama wannan kace je duba jawahir rasali ka ji shi Ibrahim yana cewa wara mauni bil kufri wa tafassuqi wa ta'lilul harami wa qail arhani wa wa sihri wal jununi wa ifsad tariqati shaykh بإدخال ما ليس فيها وفعل بي من الأفعال ما لا يفيد حق علمي فصبرت لله واعتصبت ورفعت همتي عن الخلق حتى صار الخلق لا يقوم مني جبال yace kai ba abin da kunne na bai ji ba a kaina ni ni barhama abdullahi an zage ni da kafirci an ce ni fasiki ne an ce ina halatta haramun an ce ɗariƙar tijjaniya ma ni na ɓata ta an ce wai masu bi na asiri nake musu an ce wai wai ina raba 'ya'ya da iyayensu shi ya ce kai abinda ba a gaya mun ba abu ɗaya ne kawai ban taɓa ji an ce na yi ciki ba saboda an san maza ba sa yi da an san maza na yi da an ce na yi da yawa ma ba ɗaya ba ya ce to da na ga wannan sai ne haƙuri saboda Allah sai na ɗauke himmata ga barin halitta na fuskanci Allah kuro da na fuskanci Allah sai Allah ya koro halitta dole suke dina so da ka duk mutumin Allah karka dauka wai ana bin sa ne wai dan yana so ko kuma wai masu bin sa wajen suna son shi ne a wallahi suna bin shi ne suna jin haushi amma ba yadda za su yi sun bi shi to kaga anan idan mutum ya zauna ce ba zai sallah ba ba zai karatu ba ya sha giya yayi zina yayi barna yayi fasadi don Allah ta ina za a bi shi ka duba fa na Allah na gaske ka duba irin bin su da ake da kazafi da sharri ka rasa wani shi Ibrahim zai yi a ce kafiri wani shi Ibrahim zai yi a ce fasiki me shi Ibrahim zai yi a ce ya halatta haramu to amma sunnar hanyar ce haka ke sa abin mamaki ne wanda yake bin hanyar sufa a mai a gaya mai labari akan dan uwansa mummunan labari ya yadda ai ba yadda za a yi kai ma ka zauna lafiya dole sai kai ma an rika jifanka da irin wannan wasanni da karerai na banza to saboda haka mu lura da wannan da kyau shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shau tijani yace aka ce ya za a yi mu gane aka maka karya sai ce idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fa khuzuhu wama khalafa fatrukuhu idan kuka ji an ce na ci ku auna abin da kuka ji an ce na ce da ma'aunin shari'a idan ya dace ya yi daidai ku karba ni ne na faɗa idan bai dace ba to ku bar shi ko dai ya zama ba ni na faɗa ba ya zama ƙarya ake ne ko kuma ya zama ni na faɗa amma ilimin ku bai kai wurin ba sai ku aje sai lokacin da ilimin ku ya kai to sannan sai ku ɗauka to haka lamarin bayin Allah haka yake akan wannan magana ta Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu warḍahu annabi amin Maulan Shehu Ibrahim Allah ya kara mar yadda yake cewa akan wannan jawabi na Shehu Tijani radiyallahu anhu Maulan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ke cewa بظاهر الشرع والنور المبين أربي السالكين بلا كد ولا نصر بظاهر الشرع والنور المبين أربي السالكين بلا كد ولا نصر yace da zahirin shari'a wato shine hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma kace sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wan nurul mubin da alqur'ani wa rabbis salikina nake renan salikai zuwa ga Allah bila kaddin wala nasabin ba tare da wahala ba ba tare da wani kunci na rayuwa ba saboda yan uwa mu lura da wannan da kyau musamman samari wannan magana duka akan mu yake da yan mata duk wanda yake nufin Allah ya zama ya shiga dariƙa kuma yana so dariƙarsa ta masa aiki to ya kula da waɗannan maganganu da muka ambata imamu juraidu Allah ya kara mai yadda yana faɗa imamu juraidu Allah ya kara mai yadda yana faɗa yana cewa a turku kulluha masjudatun amamar khalq illa man ittafa asar rasul sallallahu alaihi wasallam wa ittafa sunnatahu wa lazima tariqatahu li'anna turkul khairat kulluha maftuhatun alaihi sallallahu alaihi wasallam dukkan dariku da ake ji dariƙun sufaye din nan قادرية شاذلية خلوتية رفائية نقشبندية دسوقية كالندرية جنيدية بيومية غا أكبرية dukkan su har tijjaniyar ƙofofin su baki dai a kulle suke sai wanda ya biyo sawun manzo Allah sau da kafa shi zai shiga wurin Allah so daga karkace a ni ina jin shehuwa ne ka kauce wa manzo Allah in kai haka shehin ka ba zai karbe ka ba shehin mu shehin Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa aya nasu khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawni dahra jadda barayi shine zaka ji gwani ayyuba yana cewa dariqan mu jiddun ne la hazlu dariqa dariqa ce ta kokari ba warji a ciki duk abin da ake kira wasa to ba bai da amfani a bar shi kawai kokari ne kai ganin annabi ba wasa bane a ce maka mutum ya ga annabi ya kazaka akwai waliyin da annabi ya ba shi gurasa a ruya a bacci da ya farka sai ga rabi a hannun shi ya ci rabi a baccin da ya farka sai ga rabin a hannun shi akwai wanda ya ga annabi a bacci manzo Allah ce Abubakar ta mai riga da ya sa mai riga da ya farka sai ga rigar a kan rigar shi da ya kwanta ne to kaga wannan wasa ba zai ba da shi ba saboda ka ibnu ajiba yana faɗa yana cewa hakika na ga muridai da yawa na ɗariƙa muridai da yawa na ɗariƙa sun tagaita daga shari'a sai suka fita a cikin a cikin ɗariƙa ya ce ra'aitu kasiran min al-fuqara kassaru min shari'a فخرجوا من الطريقة وسلبوا نور الحقيقة نادى ديوان الماجري سنبر شريعة في سكة بتاع طريقة في أكذاري مسحكا حقيقة لا تتبي بالذي زالت شريعته أنه ولو جاء بالأنباء من الله حقيقة زمن أبو الحسن الشاذلي أن يوان متون yace wai shi saboda kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama da yawan zikiri ya kai wani matsayi ba sai ya bi shari'a ba sai abu da hasan shazali ya kira shi ya ce ka gani ni na ji hatifi da kunne na yana faɗa yana cewa in adrakta karamati fa alayka bid'ati wal irada an ma'siyati in kana so in girmama ta to ka bi ni ka bar sabona saboda idza arada kashfuka al kitab wa sunna fatamassak bil kitab wa sunna wa da'il kashf idan wato kashafinka ya yi karo da alkur'ani da sunna ka bar kashafin kawai ka ɗauki alkur'ani da sunna wannan shi ne abin da shehunanmu suka koya mana allah ya samu amfana da waɗannan abubuwa da muke ji a maulan shi ibrahim allah ya kara mar yadda yana cewa sabilu salamin fittiba'i muhammadin rasulun karimun muhtafan wa aminu lahu ismatun wal gairu yaqdau taratan wa tauran yusibu ma da dai yaqinu hanyar zaman lafiya ita ce hanyar bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzo abin girmamawa abin koyi amintaccen Allah shi yana da isma daga Allah wanda ba shi ba yana iya yin kuskure yau gobe ya yi daidai bai da yaƙini amma annabi shi ne yake da yaƙini ke da tabbas saboda yan uwa wannan duka muna faɗi ne saboda yan uwan mu tijjanawa mu gane cewa zaman lafiya shine koyi da ahlus sunna al-muhammadiyya wadanda su ne sufaye din nan manzo Allah ya ce yadullahi ma'al jama'a ma'anan jama'a ba wai tarin mutane bane jama'a mutum ɗaya zai iya zama jama'a inna ibrahima kana ummatan an gane ai so da kace ibrahim ta ta masabbi azyarin nabi mutabi'an mazahibahu wal mudathatu falala sannan kuma yan uwa mu sani dariqa ba kayan gado bane ɗariƙa ba kayan gado ba ne ba maganan babana ko kakana ko zawiyanmu ko gidanmu ko shehinmu a kai waye kawai laisa alfata man ya ƙulu kana abi inna alfata man ya ƙulu ha ana za ba jarumi ba ne wanda zai fito cikin mata da yan daure na babana a fajen daga zai kashe mutum ɗari babana ya murƙe makami ba dama kuma matarka ta tsakko ta barya ta gudu ka gama faɗin babanka matarka ta kore ta a sadauki ya zauna yin shiru idan aka ji ihu ana gudu shi ya fuskanci inda ihun yake fitowa wannan sadauki ke bai ce baban shi ba bai bada labarin kowa ba amma ya yi aiki an gani so da ka dariƙa ka yi karatu ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai zikiri dewa kai manzo Allah salati dewa ka jaru karka cuci kowa duk wanda ba za ka iya taimakon sa ba karka cuce shi duk wanda ba za ka iya bashi abin hannunka ba karka kwace na hannun shi duk wanda ba za ka iya shiryar da shi ba karka batar da shi duk wanda ba za ka iya matsar da shi gaba ba karka janyo shi ba duk wanda ba za ka yi masa hanyar da zai biya taimaki rayuwarsa ba in ya samu hanya karka toshe duk wanda ya aikata alheri ba za ka yi biye shi ba karka zage shi duk wanda ya faɗi ƙasa ba za ka iya ɗaga shi ba karka taka shi to wannan sai ya gwada aikinka sai Allah ya baka abin da zai baka da dariƙa kayan gado ne wallahi da bata zo nan ba har yau saboda kar mu manta shehu tijani radiyallahu anhu yana da yaya a sayyid muhammad al-kabir wa sayyid muhammad al-habib kuma kudubai ne manzo Allah ya lamunce musu fatul akbari ya lamunce musu arziki hissi da ma'anawi amma lokacin da shojan zai wafati yasa aka kira sai di mahmudu tunusi da sai di ali tamasini ya ce musu to wannan al'amari ba makawa mai rai zai karba daga mai rai ni zan koma ga Allah ya kalli sai di ali tamasini ya ce masa wannan al'amari bai na fuskantar ka ne sai ali tamasini ya fashe da kuka ya ce wallahi ba zan iya ba maulana ya ce aballahu wa rasuluhu illa anta Allah da manzan Allah sun ki yadda kowa ya ɗauka sai kai shi kenan shaujani ne koma ga Allah sai dai Ali Tamasi ne ya ɗauka da Ali Tamasi ne ya rasu yana da yaya amma al'amarin ya tafi wurin Maulana Muhammad bin Abin Nasari al'alawi daga nan sai di a Sheikh Umar Rufuti Muhammad Arabi ibn Sa'i a Sheikh Ahmad Sairid al-Ayyashi ya taho ya taho a Sheikh Abdullah ibn al-Hajj ya zo kan Alhaji Abdullahi Yes baban Shehu Ibrahim dan a zamanin sa duk duniya ba wali kamar shi yana cewa ana khalifatu tijani sani fa innani jubtu lahu al-mawali alhamdulillah ala usuli li fasidar shaykhina al-ma'muli to sannan al'amari ya sako hannun Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu abinda zai burge ka Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana da yaya sun kai 75 kuma kudubai ne har yana faɗi ma wajadtukum fil gaibi awliya alillah jalla shanuhu wa sammaytukum bi mujarrad ma ra'aytukum bismi habibi wa qurratu ayni muhammadur rasulullah ana ubaydiyuhu wa ibni musammahu to da wannan matsayin nasu amma da shebran zai wafati dan ka san kayan na Allah ne ba kayan gado bane sai ce fa in ana mutu fala baki illallah fallahu khalifati fi iyali wal waladul barru al khadim al arda sayyidi ali sisi yar'a iyali fa huwa shaykh auladi wa ashabi wa khalifati ba'da allah fihi to wannan misali ne muka kawo in babanka manomi ne ko babanka makiyayi ne karkare ne gidanku karkare na babanka ka duba girman Allah kawai ka ba Allah kai himma sai ya baka kudbaniya ba wanda ya sai hana karka ce wai walita sai yayan waliyai ko sai yayan shehunnai wallahi ko dan ba ma gujiya ne ya musulunta ya bushe Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya sada shi da shujani ya sada shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai Allah ya bashi abin da ‘ya'yan gado sai sun bi shi ba magana Allah adali ne Allah adali ne saboda haka samari don Allah ku tashi ku yi himma kar mu tsawaita maganganu da yawa wannan mazauni akwai malamai kuma wannan mazauni an taru ne saboda maulidin wato shugaban halitta wanda Allah halice daga haske wanda ke son kowa kin wanda ya rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan Allah bai da kama ba in an ga annabi za a ce kamar shi sai dai nesa ka mislihi shay amma ba dan haka ba can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai dai Allah inna Allah jamilun yuhibbul jamal can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce halitta ya wuce halitta annabin da in ya fita gida ya dawo matansa kiran junansu suke ana wance wance zo ki ganshi ya fita zuwa zo ki gan shi zo ki gan shi ya fi ɗazu za zo su taru ba wannan tana ce kalli gashin tana ce ba gashin ba idan tana ce ba idan ba hancin ke ba hancin ba leban ke ba leban ba haƙoran ke kalli gemu ke kalli wuyar ke kalli tafiyar haka ba ake masa san kowa kin wanda ya rasa abi huraira Allah ya kara mar yadda yana cewa ما رأيت شيئا آخر من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه وإذا بهك يتلألأ في الجدر yace tun da nake ban taba ganin wani abu mai kyau ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka gan shi zaka dauka rana ta fuskar sa take kewayawa in yi murmushi zaka ga hasken hakoransa a jikin bango manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato wata rana a jabir ibn samura ya fito daga gida ya ce na fito wata ya cika ya bazi daren sha hudu ga wata manzo Allah shi kuma ya fito daga gida ya ci kwalliya ya yi ado asin da asin ya ce tashe na ga wata ya zama biyu ɗaya a sama ɗaya a ƙasa in na kalli sama sai in kalli ƙasa in na kalli sama sai in kalli ƙasa ya ce kai ƙarshe da na haɗa lissafi sai da na tabbatar watan na ƙasan ya fi na saman haske shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama akwai rubayi uyar ma'aurizu an tambaye ta aka ce ku kuka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da Allah sifanta mana ya kika gan shi da ta tashi ta zauna sai ta ce ya bunayya laura aitahu la qulta shamsu dali'a ko kuma laura aitahu la ra'aita shamsu dali'a wallahi ya kai dana da ka ga manzo Allah ta zakai la ga rana ta fito ai rana ko wata duka sunansa ne an ba su aro ne da walƙiya da wata da rana duka sunansa ne me yasa ake kiran walƙiya walƙiya saboda walƙiya in ta walƙa sai ruwan sama ya sauko me yasa aka bata wannan sunan saboda manzo Allah in ya zo wuri sai rahama ta ta bayyana in hasken manzo Allah ya bayyana sai rahama ta sauka to sai aka ba wa walƙiya sunan walƙiya sunan manzon Allah saboda shine albarqil asbahi bi muzunil arbahi li kulli muta'arridin min al-buhuri wal awali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama san kowa ne shi kin wanda ya rasa duk zuciyar mutum tana son abu biyu zuciyar dan adam tana son kyau tana son kyauta sai Allah ya raba biyu ya saka son kyau a zuciyar maza ya saka son kyauta a zuciyar mata namiji ko malami ne in ba Allah bane ya kiyaye idan ya ga mace mai kyau za ka ga kafarsa tana rawa zai bita wallahi kuwa sai an ce maka in ba haka ba sai ya tashi kuma da zai je ya je ya je ya je ta gara shi ya garu inda za a ce ustazu da Allah a yi a hankali ce kai a yi a hankali na me ne ba mu sani ba a ce a'a ustazu yarinyar nan ba mutum ne kirki ba ce wallahi kaji kaji kaji sha mai kai da Allah rabu da mutane sharri ake mata wannan yariya duk litinin da alhamis ma sai ta yi azumi da Allah ka ji ba ita wace ta ce azumi kanta ne ke azumi to haka su kuma mata da mace za ta ga namiji mai kyauta za ka ga hannunta yana rawa za ka karba namiji in ya ga mace mai kyau kafarsa ce take rawa zai bi ta mace in ta ga namiji mai kyauta hannunta za ga yana rawa za ta karba da zai zo ya miƙa ya miƙa ta amsa ya gama da ita kenan da za a zo a samu babanta a ce ka raba yarka da wani kaji kaji irin halayensa ya kira ta ce kin ga an gaya mana wannan da ke zuwa wurin ki mutumin banza ne ki rabu da shi ta za ta yi wallahi baba shari ake mai wannan waliyin baba wannan waliyin duk dare fa baba ta yayi na fula raka a ɗari da Allah ta ji ba shi ba ne yake na fulfulin kudinsa ne suke na fulfuli to a nan sai shi ibrahim kaula harfi Allah sai ya ce to kaga in dai maza suna son kyau mata suna son kyauta ka ce da su su dunguma baki ɗaya su tafi wurin muhammadun rasulullah a nan kyau ya ƙare a nan kyauta ta ƙare lahul husnu والإنسان حقا فكلنا بذل وريه من أداه ذليل kyau yana tafiya ga manzo Allah sai ya sujada ya ce sadakallahu alazim kyauta tana tafiya da kafafuwan ta ga annabi sai ya sujada ta ce sadakallahu alazim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama namiji ne cikakken namiji me matsakaicin tsawo ba dogo bane can can ba gajere bane dab dab ba fari bane kau ba ja bane dau ba ramamme bane balle kaga kashi a wuyansa ba mai jiki bane balle kaga findi komai ya ji komai yayi ba abin da zaka gani a jikin ka sai kash ka san dukkan mutum ka kura mar ido sai kaga aibi ko da bakinsa ne zai iya yi wa kyakkyawa ne amma bakin yayi kato ko kuma ka ganshi kyakkyawa hancin yayi fadi ko kuma kyakkyawa gajere ko kyakkyawa mugu amma banda annabi kyakkyawa ne kan aiki kyakkyawa mai kyan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawa ne har sai da ta kai Allah ya yabe shi wa asna alaihi rabbuna bi kalamihi fa ya balighun dunahu yada muslimi wa yakfihi madhan ذاته وصفاته محمد فعل الحمد من حمد أحمد manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kansa babba ne amma ya ma wuyansa daidai wuyansa yawa kirjinsa daidai kirjinsa yawa cikinsa daidai cikinsa yawa cinyoyinsa daidai cinyoyinsa sun wa kafafuwansa daidai wa dida goshinsa mai faɗi gashinsa baki kwarai da gaske in ka hango shi daga nesa za ka ɗauka rana ta goshin ta ke bullowa saboda haske jirarsa ta ji gashi yankan ramin idansa yana da tsawo kwayar babba farin fari tar bakin baki wulik ga wasu jijiyoyi sirara masu jan jini a gefen idan suna ƙara wa idan kwarjini kai ba mutum ba al'arshi ma da ya ganshi sai da ya sunkuya وقد خضع الأرش المجيد لوضعه فإنك فوق الكائنات سماء وصلت بك الأرسال والكل خادم من الهدرة العليا أتاه ألاه manzo Allah sallallahu alaihi wasallama san kowa ne kin wanda ya rasa hancinsa dogo ramin hancin ba fadi yayi dindi bai yi ja irin na turawa ba haske ne a ciki wato kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake kira rana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ida idansa in ka ganshi goshinsa kamar rana idansa kamar wata murmushinsa walƙiya sallallahu alaihi wasallama nefansa na sama banda na ƙasa ya fi annabi Yusuf ko baki da shi haƙoransa farare kal kal kal mana in yi murmushi za ka ga walƙiya wal daga bakin ta fito sai da aisha allah ƙara mata yadda ta ce na sha zira zaren allura a cikin ramin allura da hasken fuskan manzan allah tana ɗinki sai allura ta faɗi sai fitilar kwai ta mutu tana lalibe tana neman allura sai ga manzan allah ya shigo hasken fuska sai tona allura a fili maganarsa dake dake dalla dalla zai shigar da magana cikin magana wayin kala kalal fasla wal haqqu yarji'u wal haqqa yarji'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gemunsa mai kauri ne wuyansa dogo kamar wuyan yan tsana gashi ya sauko akan wuyan idan iska ta kada gashin sai ka ga wuyan ya fito kamar shantalin azurfa wajidu rasulillahi yushbihu dumyatan idza farraqa al-ashara yabdu wa yalmu kafadin sa manya in ya shiga cikin mutane ko sun kai dubu daga nesa shi zaka fara hangowa kirjinsa mai fadi da kirjinsa da cikinsa daidai kirjin bai fi cikin ba cikin bai fi kirjin ba sannan manzo Allah bai da gashi a kirji gashin daga tsakanin kirjinsa ne zuwa bakin cibiya siriri kamar an zana da rula yana da gashi akan kafada yana da gashi akan tsinciyar hannu ya kwanta lub lub lub gwanin ban sha'awa kafin hannunsa mai yalwa yatsunsa dogaye in ya shiga cikin duhu sai ka ga haskensa sai ka ga inuwarsa in ya shiga rana ba a ganin inuwarsa sallallahu alaihi wa sallama Allah ya halicci duniya da lahira dan shi amma yana sa riga mai faci ya hau jaki ba siddi yana tafe yana bai da kananan yara suna wasan ƙasa baya rena kowa sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda suka shirya wannan mazauni Allah ya saka musu da alkhairi samari ku tashi ku nemi ilimi kar ku yi kiwiya rashin ilimi da rashin sana'a yana janyo fitina a cikin gari in ka ga samari ba sa karatu ba sana'a ba ibada to an shiga uku wallahi an shiga uku masu garin sun shiga uku saurayi in ya lalace to an shiga uku mutanen garin sun shiga uku su daga karatu shi ke gyara mutum a yi karatu a yi sana'a a yi ibada rashin karatu da rashin sana'a shi ke kawo ɗauke ɗauke ka ga mutum a wurin maulidi yana satan takalma an jona wayoyi caji ya fashi ana sallah a masallaci yana sa hannu a aljihun ladan garin ɗauke ɗauken nan zai ɗauko akwai tsohuwa kun tuna ko saurayi ne aka yi aka yi karatu yaƙi babansa ya yayi sana'a yaƙi sai dai a aje ya ɗauke wata rana ne ma abin da zai dauka ya rasa sai je leƙe gidan wata tsohuwa sai ga akuya a daure sai ya lallaba sadab sadab sadab sadab sai je kwanta akuya ya dauko ta auya sai kasuwa yana zuwa sai da akuya dubu shida ashe wurin kwanta akuya ya zubar da kuɗinsa dubu ashirin ya lalaba zai hada dubu ashirin da shida ba dubu ashirin sai ci za ya kace ka gidan tsohuwa na zubar da kudin nan ita kuma tsohuwa ta fito bata ga akuya ba ta daba kai za ta ihu sai ga dubu ashirin a gaban sai ta ce Allah mai iko ciniki ba a je ko ina ba kuma mai kauri sai ta kwashe kawai tana kirgawa sai ga barawo ya dawo ya leko ya ga kudinsa a hannun tsohuwa ya koma ya ƙara leƙowa ya koma ya leƙo na uku sai zuciya ta ce ka ga ranar wanka ba koyan ciwo ka fito kai bayani kawai ka san tsofaffi akwai tausayi wata zila ka baka kuɗin ka ko a raba asara sai ko ya fito salamu alaikum sannu bawa ta ce wa alaikum salamu dan samari yau ba je makaranta ba ce wallahi baba sai tsaya yana dan murmushi ka san mara gaskiya yana shafa kai ta ce lafiya ya ce wallahi baba ai wato akuyan ma wallahi dubu shida aka saya ta ce to ai haka ciniki yake yau riba gobe asara da aka yau ba riba sai wata rana kuma saboda ka wallahi samari ina janyo hankalinku duk wanda ya ƙi yin karatu ya ƙi yin sana'a in Allah ya yarda sai ya ɗauko akwai tsohuwa sana'ar da ba riba ko kuma ya ji kunya wurin neman aure wani bawan Allah ne saurayi ana ce mai imrana an yi an yi karatu yaƙi shi kuma kuɗi yake so ya je ta neman kuɗi ya samu kuɗi ko saukan alkurani bai sani ba bai ba in ka rubuta sunan sama bai san mai ka rubuta ba sai ga wata kyakkyawan yarinya ta yi mata alheri ta ji daɗi ya ƙara ya ƙara sai ta ce ka zo ka gaida babanmu ka san su akwai san miƙawa shi kenan zai zo sai aka ce masa kai wallahi hafiza qur'ani babanta ma hafizi ne yayyanta duka hafizai ne sai gaban sai fadi sai ji tsoro kar ji a mai tambaya shi bai san komai bana addini sai je ya gaito abokansa guda biyu ɗaya Yunus ɗaya Ibrahim yace da Allah ku raka ni ko da za a yi tambaya ni sai kamar ina jin kunya ku sai ku bada amsa sai an nuna kamar gidan surkai ne ni ba zan yi magana ba ashe zai ji kunya ne kunyan ma babba kawai da aka zo baban ya ce bismillah suka shigo sannun ku sannun ku kai ya sunan kai ce suna na Yunus sai baban ya ce karanta mun surati Yunus a'a sai kawai ya karanta baban ya ce kai masha Allah masha Allah kai kuma ya sunan kai ce suna na Ibrahim karanta mun surati Ibrahim shi ma sai ya karanta a'a baban ya ce kada mu dace kai masha Allah samari saurawa saurawa ban ji ba saura ango ango bai san baki ba bai sauka ba kuma suna ango imrana ali imrana kuma ta fi tsawo to sai ango ya fara zuba yar hular da ya sa ta kwalliya duk ta jike da gumi ya ce yana da jida aka ce kai ya sunanka ya ce ni baba aka ce eh kai ya ce to baba ni dai suna na imrana amma dai an fi kira na kulhu wallahu Allah shi kyauta saboda ka samari ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mujisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya wutur ya ainul murad ya jal ya man la lahu shafa'un kalla wa la walad ajis ubaidan wa farris sarbahu abadan ya man la shadiya lahu haqqan wa la diddu antal jiyaz li kulli khaifin wajal ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu فرج لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد في المستقبل المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل أغصب المدار العظيم wannan makaranta da aka bude Allah ya sanya albarka cikin dama shi gwani ya saba wannan aiki ba nan kawai ba wurare da yawa ya bude irin wannan makarantu kuma albarka ta bi makarantun an gani sai da ina kyauta zato in Allah da za ku faɗa da bakin ku irin albarkar da za ku gani na wannan makaranta Allah ya saka musu da alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin